والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau alhamis ta taɓa ɗaukar jiwa da suna shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in bayan kira na rawar da kira da kira da zama ta zuwa fila wanda ya daidai da ashirin da hudu ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da ɗaya da miladiya idan ba mata ba can karantukan bayan mutaya a wato darasi na alkali arba'in da uku za mu tashi na arba'in da uku kuma za mu tashi ba shi na dari biyu da ashirin da uku babu da awon ilmamdo haka ne ko ma da yake babu da awon ilmamdo babu da yake magana a kan addu'ar wanda a zarin ta to shi ne babu da za mu shiga hadisi na ɗari hudu da tamanin da ɗaya حدثنا ابن معن قال حدثنا شيبان عن يحيى عن ابي جعفر عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انا في ان رجال الكبر على يدي ثلاث دعوات مستجابات addu'o'i guda uku a babban musawa in dai mutum ya yi su Allah zai amsa masa na farko da rasul mamdu addu'a wanda aka gare ta idan wani aka sami da ya da hannu yake Allah ya saka maka ko Allah ya isa da ba ku yake cewa lambar gidan su ce wannan kai ba abu kace Allah ya isa ya lambar gidan mu to sai girma Allah ba dai sallahu bi fasi abda shin Allah ne zai zama wa ba wa da shi ba wanda ya isa ai a ce ma Allah ya zama ba kalma wada'atul musafir da addu'a matafi waye matafi duk wanda al'adar garinku zai tafi wani guri a ce ina wani a ce ya yi tafiya kawai suka fata wa kanka lokaci sai ka gane kilomita nawa mil nawa a yanzu kawai al'adantar haka zuwa ka ce ina wani yake ina ya tafi ne sai ko muna nema ya ce shi ma da kai yana ina ya tafi ne sai idan aka ce ina yake za a ce ya yi tafiya ko ya tafi unguwa ya tafi unguwa ko amma idan ya tafi kura ko gwarzo ya ce biya kuwa da unguwa to shi ne kawai abin duk inda al'adar garin ku na ce ina wani za a ce ya ta unguwa to zai kaso idan wani ya yi tafiya to zai kaso kai ya mai to wannan shi to zai ce addu'a maka shi don maka shi annaba ne ta so kira ya kuɗi yanayin da yake shiga wato asabar fi da'in min al'adar ita tafiya yanki ne na azaba ko da mutum a jirgi zai yi tafiya shi ya zama hada zai ke na farko idan aka tashi hawa jirgi iska ta kada ko jirgi ya kada wani har fitsari ya ci a wannan yanayi saboda haka yanki ne na gawa da na abu na biyu ko da jirgi zai kada ba ga hawa sama ga jimaran nan kawai da mutum ya fara tunanin yanzu ya bar iyalinsa a gida wannan shi ma wani yanayi bai sa na bai kira wani yankin adawa saboda haka duk kusace aka yi wa matafiyi cewa ya kasuru kuma saboda halin da yake cikin na wahala annabi yake ne a cewa Allah ya amsa shi sa duk da wayo ya yayi da yake tafiya zai ta ga Allah bukatunsa daga wannan sai wannan sai wannan har da ya saba da bukatunsa da Allah ko cikin sarki wato ya ya ya ya dora masa wato da yake ne Allah ko cikin sarki ya yi masa na uku wa da'awatul wahidi ala wahidi da addu'a mahaifi a kan ɗansa. Addu'a mahaifi, mahaifi ne wa ɗansa addu'a, wata yi bakar addu'a, shi ne ala wani ne. Ka ji wani ne ya buɗe wace shi tsakani na da kai Allah ya yi, uban ne ya wa ɗan haka. ya kashe duk daga nan bai lafiya, ya san su gani. To shi ne da wasu ruwata wato wani da ala wani ne. Ya zo a ruwa ya kuma maza, da wasu ruwani da wani ne. ku gane bambanci yi wani ilimi shi kuma addu'a kirki ga mahaifi da ɗansa ya ce Allah ya maka albarka Allah ya taimake ka Allah ya baka nasara ya zama Allah ya nasara shi ne shi wani ilimi shi kuma eh ala maka addu'a ne idan mutum ya zo ya ce ko da ko ne yi mun addu'a ne kyawawa ke amma ka ce gudu a alayya yi mun ba za ta zuwa ce to shi ne to saboda haka wannan shi ne a sannan kuma idan aka ce wato nan aduwa ne ba wai mahaifi kawai ba uwa da kuma sun shiga to tunda an sa mahaifi tsakanin mahaifi da mahaifi wa wani ƙarfin haƙƙi hadisi ya nuna uwa ta fi to an faɗi ne karamin haƙƙi min ba da aula da babban ya shiga shi ta aka fara da shi karamin domin annaba ne da zai kira an ce man ababu yake ummuka summa man ummuka summa man ummuka summa man summa abuka aw abaka saboda haka kaga hakkin da uku sannan aka zo na ta to an faɗi na sai na ita ni ba da aure wannan ji saboda haka uwa da uba duk sun shiga ciki sannan baki na gaba na ɗari biyu da ashirin da hudu babu ƙarin haƙƙin rizka min Allah azza wa jalla babu da yake nuna cewa an za a roki to haɗin haƙƙin rizka ba wa wato roki arziki min Allah azza wa jalla a wurin ubangiji da ke ba da ruwa duk wanda zai nemi arziki a wurin Allah yake nema ba a wurin malam ko wani abun mamaki ɗan kasuwa ya tafi gurin wani adadi a cikin bukka yana da rukuna akwai da jira uku ko biyu ko biyar a dinga shi kuma wanda ya je gurin sa ko ta ku bai jiki a ko ruwa ko kuma gurin sa ya je ke da wani wannan wani irin basira ne dan Allah wata irin basira ce wannan idan ana yi kura na maganin zamu ke wa kai da ba in dai rukunan da yana iya samun wasu wallahi so so bai san kai ya ne shi ya kamata ya yi sabon bukatar guda goma a tsakin ba zai zauna a daji ko ba haka ba ne to shi da Allah ya kawo matsalar da yawan arziki za ku ga irin sanar da matar da Qur'ani da ta da ku yi ku kalli yana yin aya sai waye su'ali da abdul rizqa min Allah ba waye ne mun arziki a gurin wa Allah azza wa jalla bi girma da waya da kauni saboda fadin Allah warzuquna wa anta khairu raziqi warzuquna wa anta khairu raziqi ya Allah ka azurta mu lallai kai ne mafi alkhairu ba azurtawa to ai da nake so ba mu aiki a kan shi ne ai da ai ce fabtahu inda la rizqa wa dai a wannan aya duk da kai ne yake cewa ayar nan wato da shi mutane da su nuna ta nuna cewa lallai ba wanda yake yin arziki wa da Allah domin a larabci ya halatta a ce fabtahu rizqa inda la a kawo sunan Allah a karfi amma yake su a wato da kadimu ma haƙƙo hujja a tsiru da tsiru da haƙƙo yana gabatar da abin da ya halatta a iya wato zikin daji yana nuna cewa wanda aka gabatar din nan shi kadai ake wata sai ba da misali da su yake inda Allah yake iyaka na abu wa iyaka na tsari ai za a iya cewa da abu da iyaka ko na abinci ya amma bai sa ba faɗa ba saboda da ta gani ba haƙo wuce a tsayo yobe da rasu iya ka kai kaɗai shi ne biya na abinci kai kaɗai ba ke bauta ba kuma kai kaɗai bauta ta canjan da a gare ka wani ya ka nan ta kai kuma kai kaɗai ya kamata a nemi taimako a gurin ka to shi ne kawai da ruwan da layi rista ba kawai da ruwan rista inda layi ba ku nemi arziki a duk wani wani yadda ya yace kowa wurin kowa ma za a yi ba amma sai aka fara gabatar da Allah sai wa indan lahi ba ba ka ba ka san shi za ka yi ba wanda aka ce ba a rizqa ba dai kike in bana muna da dakkar alƙur'ani da za ku ga ganin sai a gurin Allah kadai ake yi wa arziki ba gurin kowa ba ku duba da nan ne saboda suke wata a ƙarshen zuwa da tare lokacin da zan wuce ومن يرون لك امرأة التي أحسنت فرجها فدخلنا فيه من روحنا وفتحت بكلمات ربها وكله ما نفر وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا ننظر للجسم إذ قالت رب ابن لي عندك أي لا أجد رب ابن لي بيتا عندك amma mace fa na faru ita ce rabbi menene aidaka Allah ka gida mu a gurinka ita ce bai ka saboda tana so ta nuna ba wanda yi zai ce sauro muna cikin ayar sauro yana nuna mana cewa lallai babu wanda ya tantance a nemi taimako da arziki a wurin da ya da Allah duk wanda kaga ya arziki Allah ya yi masa to wannan wato sakatar da muke yi ta Allah sai yake kare mu da kawo da sauka da saboda haka inda za ku rika da kuri a ayoyi to da za ku zauna a rayuwa kuma ba wanda zai zo kai ma hasada wani ya yi kuɗi kai ma kashi da hasada ko ka tafi na ko ka tafi wanda yake bayarwa kai ba ku ke zai ba in ka zai ba kuma ya haka wato matsala ka shi ne kana ba ka yanzu shi ne kawai domin wallahi wani haka ma da sauki na duniya zai zama to Allah ya gane ne ba Allah ka zai kiyaye ne ko eh da ne ba ma a cikin ita ne a cikin da ya to saboda haka kun ga wannan gaba to shi ne wa warzuquna Allah ta azurta mu suratul maida rabbana am أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الوارثين النبي ذلك يروقه يقول لك ورثي حدثنا اسماعيل بن ابي هويل قال حدثني ابن ابي بلال عن موسى بن عقبه wannan musa bin hukuma za ku jara magana su aibul magazi kenan wato malami babban malami ne wanda a harkar tsira ana tallaba ba amma shi ya fi kwarewa a harkar ya koki ita yi wa ya yi ne haka yi to za ka yi abbas matsalar yaki ne to shi ake tallabawa shi motsa yi da rakuba dan ana cewa a madina kaf ba wanda ya bi izalin ya kokin annabi alaihi salatu wasallam in kana koma jira da duk tarihi da ake zaka shine wanda a cikin magazi na annabi alaihi salatu wasallam dan yana da alka a masallacin annabi alaihi salatu wasallam da yake zama da koyi da sallah sannan kuma mutum ne mai kyakkyawan kama da kayan yana da kwadiri sannan ga cikakken ilimi da Allah ya bari sannan ana cewa a lokacin da ne ba wani duki yawan haji da ana zuwa a nemi fatawa a gurinsa kuma hujja ne ya rusa shekara da ɗari da arba'in da biyu shi ne mutu ko na kowa an abin zubai ai ba ba ko wani misali ai na ku wanda suka zo suna rinjayar da wani abu da zuwa rinjayar da cewa annabi alaihi salatu wassalam ba a shekara ta ba yana shekara a garin ya aure ba ya aure ya aure ba tana shekara a garin ya aure ba gari da to daga cikin maganar da aka dauka aka rinda aka ce su ibn isa saboda kun mutu ba ko ba ya da ba aka cewa yana shekara 25 tana 25 eh saboda dalilan suka ce idan tana 40 ne ya yawwa ɗaya bakwai aka yi jirgin wannan dalilan suka kawo shekara arba'in ka lissafa biyu biyu biyu biyu ko da shekara ta biyu take haihuwa. To akwai maganganu da suke yi a kai. To shi ne yake cewa an haɗaɗan ibn abin dinar an mutarin akuba an abin zubai an jabir annahu kari an nabi sallallahu alaihi wa sallam ala biba ya ciwo a sabani da sallallahu alaihi wa sallam akan mimbari نظر نحو اليمن يأكل دورة اليمن فقال إني اللهم يا أبنتي أخبر في قلوبهم أنا فقدت دورة زكاة وإن عند ذلك قال ألا في مدرك الجنة ونظر نحو العراق يقول يا كلي العراق فقال مثل ذلك يرحل العراق اللهم أخبر في قلوبهم ثم ألا فقدت دورة زكاة ونظرنا نحو كل مفوق يتكلم قوة قوة تاشي كما سيما كل تأليم قوتنا يتكلم فقال مثل ذلك يبغي كتن وجعل وقال فيه اللهم يا ربي ارزقنا من تراث الارض Allah ba aka kawo daga arzikin kasa ma'adanin da ake da su a masa. Wanda da ake samu a Najeriya da kasashe a zuwa na Amurka. Sai sannan kuma wato wa barik lana fi mulkina Allah kai mana albarka a gudun kwano ina ka ce kwano ko shi da kuma ko ya kawo ba wa sa'ila da kuma wato mutum karamin ke na ko dan karamin mutum ne wa sa'ila da kuma kwano Allah ya yi albarka a mudu da kwano da ba ke kai amma kuma ya kana da hadisin da annabi ya addu'a da ba yace Allah ya kawo mana albarka a cikin mudun da Qur'ani ko da Madina saboda haka za a iya cewa wato hadarin da kai ne hadisin an san ma in ka duba al-musanna za ka gani ya kawo shi a cikin lafiyar dama ba da ya kawo hadisin Abdullahi da zai a cikin musanna sai a kitabun goyo akwai hadisin na Aisha shi ma ta kawo wato a wannan da ake kira irin wannan hadisi sau da aka hakan ne da shawari ne. Dalilin da ne ko? Shi ne da ne muka ce wannan ruwayan ba ta inganta ba amma ga wasu na gaya ba hanyoyin su kuma ya inganta ta hanyoyin su. Yau. Babu birnin zulumar babu da yake magana akan zalunci dubbai ne shi zalunci dubbai ne dubu ne da yawa حدثنا بشر قال حدثنا عبد الله قال حدثنا داوود بن سعيد قال حدثنا عبيد الله بن مقسم عبيد الله ابن مقسم نعم قال إني سمعت جابرا ابن عبد الله رضي الله عنه يقول نادي جابر عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ittaqu dhulma ku kiyaye zalunci dora abu ba kin da ya kamata ba shine zalunci fa inna dhulma domin shi zalunci zulmatu yawm al-qiyamah da kai da ranar al-qiyamah kuma kowa a kiyama ba sai yake cewa hunguru na naktabi min nuri min nurikum ina bi'u wa la aqu asami nura akan surati za a tare ba kowa hakkin shi zura ba tashi kowa ya a duniya ne da tashi yake da ba da rana domin an hau kan jira'i ba wuta hirarsa da ya kulle ya fi gashi sannan ya kulle da kai sannan wuta tana da sun sama sannan ga kuliyoyi suna husko mutane da saboda haka babu wanda zai iya wucewa sai wanda yake da haske hasken nan kuma yadda ake tashi yanzu in ba su da ya shiga Allah ya yi ka domin abu na da mutum da yake akwai wanda za su hau kai za ka wato hakkin na su ku kamar kan ruwan nan ya dace gaba ɗaya ya tsare. Bai ku kamar irin ruwan da mutuna yau da irin za ka masu yi kana yana da aka da ake yana ku in ka kaɗa yi da ɗan motsa. Abu na da mutum ya ce a kowane kamar haka za su zama. Allah ya kiyaye. Sai ce to, wadda ku shuha ku kiyaye sauro. Rowa shi ne hukun kuma yi kuma da ruwa. kan a baya mutum ya zama zumbudi kamar take da al-dukhulu ruwa fa inna shuha domin ita ruwa a halaka man ka da kauro ita ta halaka da wannan saruka ne muna gina da ruwa Allah yake wallahi da nake maka yani akan tota yake wallahi ki je ban bi ba da dubu biyu sai an baki ya bu dubu goma yace to ai an alƙawarin Allah za ku mutum baro ne to kullun gina alƙawarin da nake cewa in kana so ka zauna lafiya to ka rike kyauta to saboda da kyauta Allah baya hada saboda a hadis ko wani zai samu kai ne zaro to sai a baka shi kawai ba malaiku bi kullum na zuwa kullum suna daidai shi Allahu ma'alimu bi kana khalasa Allah ka bawa mai ciyarwa mai bada dukiyarsa Allah ka bayar masa da alheri ويكون الاخر انهم عالم تلك السلفه بينكم بين ان لا تعالى الى مره في ان لا تعالى الى اذا براك يا حديث البخاري كما سيدي آه سيدي فإن الجوع عادة من كان قبلكم لو أن تعالى تقبل استقبالهم وحملهم على أن سبقوا بماءهم يقول أن تذكر تذبت الإسلام يتلوه الله واستحلوا محارمهم بتاع بتاع على التهور لأن لا يعرف دليل المشروع إنك إيش شيء ما تعرفه باين مغاني مثل الجرامة أبو داود هو عبد آدم أبو عوانا ما يبدأ في الزيور وقتنا إمام عمر يبدأ أبو السلام ولا حديث حديث مثل حديثنا كما حدثنا حاتم wannan kuma ake kai riga da magana saboda an ce na yi a majiyar al'adu shi ne ya yi dama nake muku akwai magana saboda hasin ba san shi ba mazurin na shi yawwa ita wasu ta wato ta kesa ne a kan amma dai shi ya ba hadisin matsala kani ne a zai sanar hasan bin ja'far da hasan bin ja'far ya sanar da ni kani ne a zai sanar da munkali ne bin muhammad bin munkali an abi an jami'in kani قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في اخر امتي مسخ to annabi alaihi salatu wasallam ya ce za a samu rikidewar al'umma a ƙarshen al'umma wato rikidewar mutane zuwa wata sifa daban wata ba da suke za a rage wasu dabbobi idan lokacin alkiyama ya zo shi ne masu rikidewar mutane zuwa dabbobi wasu ka ce shafewa shafa mutane a lokacin allurar ƙasa shi ne masu to za a samu wa ƙasar da kuma sai ko tsakuwa daga sama Allah ko cikin sarki akwai tabo mai da ke shirin fatuwa don Allah ya hana. Ba lokacin alkiyama da mutum ya tashi da wata tabo mai da ke zuwa. Sannan kuma wa hasu da da wato da ya yi kira da shi kira da ha. Wannan ruwan za su faru. Wannan hadisin wannan ruwaya ba ta yi gaskiya ba amma akwai da akwai bakwai da suka rawaito kira. Wato kan kuma duk cikin gaskiya da na da دعوة يبتدي أن يكون لهم لأمتي خط وخط وغصب حديث ليه بسيطي تكون عارف زي أنت معقول إلا أن أنت تتولد في مجال أحكام خلال الساعة بالنسبة تولد فدوة لك تعميل على الجنة وتم فوقك تكرويها kuma duk sun zan kada duk za su yaƙi yadda wanda shi ne inganta saboda hali wa yin jahu bi alin gabani za a fara da wato umma abuta wanda suke zalunci ko wanda aka zalunta halin da zalunci wanda suke zalunci da su za a ba su kai su ne abin da ke amin wajen bayanin manzana idan wata abu da zai kan azalurin ne ba eh da wajen wato rikidewa da kuma girgizar kaza da kakansu zai fara shi ne zuluba da yawan alkiyama ai shi kana dai yake ba tunda a kan da yake magana kan daji alkiyama to kaga kaga wani misali yanzu ke gina kasan nan ana yin ta a kasashen musulmi amma za ka ya guda mu su wani da su Allah ce da kamar masu an sani da zai ka ta jin wani wani abun ma sai ta zo ka amma da sura dubin wani abubuwan da kuma abubuwa eh ba da kuma ba a cikin dinda da ran ire-iren duk da su raka ta gaba su yi ne ko Allah ya حدثنا عمرو بن يونس قال حدثنا عبد العزيز بن المالكي قال اخبرني عبد الله بن هلال عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم تجعلنا كلا يعود على التبدع عليه. تو قال يجي الظلم ظلمات يوم القيامة أقول رواية عبد الله بن عمر وتد من يجي سوى maimakon wannan ruwaya ba ya ayyu Allah ta ko zulma ya ku mutane a ne ruwaya kuma ki yarwanci ya ku mutane ku ya yi dade ne muku kace a hirsun ku da yin dade ala nan riwaya haka wajen riwaya ayyu Allah ta ko zulma wata ruwa da kuma cewa iya ku mutulma kuma shi ibn umar ne an gane ku to je ce abdul muzurumatu yawm al-qiyamah da dai shi dubbai da ranar al-qiyamah bai bukari malam abdul razak ya fitar a musanna a cikin musanna na imam ahmad ya fitar imam muslim ya fitar imam tirmidhi ya fitar da hadisi hadisi ne mai kyau a ce muslim ko Allah ya حدثنا مسدد وإسحاق إسحاق بن إبراهيم كده في وجه يارسا في كارة تدريبي لأسنة كوكو يلا وسمع لكم السكي في كارة تدريبي لأسنة إياه malamin tarbatin malamin jahili ke to sai yake cewa kana sun ce hadasana mu'ad mu'ad ya zantar da mu wanda shi wannan ba ta shigo shekara ta ɗari biyu daidai yau bayan hijira نعم قال حدثني أبي عن قتادة أن تقول لك قتادة ألا أقول في تركيا قال ماذا يشاء عن أبي المتوكل الناسي أن تقول لك أبو المتوكل الناسي وتشركوا ما يعرف أن شكرا تجريد أكبر بعد شراء الله عليه الصلاة والسلام إذا رفض الله عن أبي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا خلت المؤمنون من الناس وإذا خلت المؤمنون من الله الأمر الضروري للمجهول إذا حكى إلى تنتهي مؤمنين الأولى وهما إذا خلت المؤمنون من الناس إذا مؤمنين suka kubuta daga wuta dan haka ke da nan kuma suka kubuta daga wuta sai yake kubitu bi fasa sai a tsari ba kan gaya da rashin kiran a nan za a gani duk da cewa kun zama wannan ɗan tsaratai malamai wato sun ta bayani cewa wani tsirati guda nawa wasu ce biyu wasu ce ɗaya ne ɗaya mu je zuwa to sai ce mai da jannati wanda tsakanin aljanna da wuta nan za a gani to bai da fasuna mazaji wa bai da kwanin da duniya sai su kani biya ne a wato wato al'asar فقال لأخته قصيه فر لأخته قصيه فاقصد الخطأ بيجيها كده yake ce bi biyu duk wanda ya san yana bin wani kuɗi ko yana bin wani abu ko da na ruba ne zai ce ba ni ba ya biya abu na yau ba ya samu malu wala ko da illa ma da Allah saboda haka za a jirgiya wane ne wannan gabar kowa ta ji bin duniya a kare za su ku ma ne da har sai an tsaftace su shi ne su ku na daga abin da suka yi wato na zane na wannan ikasi da zane har sai an tsaftace su wa hukumu an kuma tsaftace ta hanyar Udina na wuce da kowane jana, na kowa wuce duk kusan ma'anar da ɗaya. Sai a ji mutu kifin cewa jinsi ba da bayan gaba da wani shi sa malam su ce kada a jiki bayan gaba da sana da farko duk wanda ya taba a nan zai shiga a janna amma da hakin wani a kansa sai a je a je a yi a a wannan sanar za a yi ta abu lafiya masu ke amma wasu ba da su ce a guda ɗaya ne sana za a yi wannan abubuwan a gaba shi ko a wata wannan kuma duk da ana ya da sauran wani sosai a cikin fasarwar bayan وتيجي فوالذي نفس محمد بيده لا نفسي توجرا وامر في عمله لا علوم بمنزله تيم سويا جل جلاله الى جل على شمل دور هو الذي في منزله دمي مثل كيسا عدلا عدل منه في الدنيا هي مغاني في نزل عدل يلي في نزل الدنيا لو كان ما هو في الوكالة إلى لا وعيكم كان أسوأ هذا الجنة domin duk wanda Allah ya halitta a gare shi gida biyu a kai a fasara a janna a wata wata ha'arra me yaushe ne bayan an shiga an janna su kuma duk da hutu ya wuta sai Allah ya kada wa yan an janna shi to bara a ba ku gane gida da wa'anda ya wuta da da sun ba Allah za a ba ku sai Allah ba da rashin duk kuma gida a can mu da wuta gaba ɗaya shi ba ba za su gaji gidajen mu na wuta mu gaji za su na aljanna to saboda haka wannan shi kowa yana da gidan biyu na aljanna da na wuta shi dai Allah mana kuɗin sarki Allah ya ce da a nuna muku gidajen su na aljanna ne kun wannan gidajen da kun ba da su ne da amma yanzu za a ba wani aljanna sai a rawa wannan gidajen yan aljanna ce da kun yi saba Allah gidajen ku ne yau su ne na wuta ka zo yan aljanna na murna suna ciwo ana godiya sai a ce to yanzu ka yi rawa rabi ke da kyau to shi ne a nan su yi rufi duniya ya fi gane shi fiye da gidansa da duniya gidansa na ajiyar yanzu ba wani da zai ya maka a gidansa in dai ba wani gane shi ya samu mai kwakwalwa ko wani da ruwa kowa ya san gidansa sai ya baro kasuwa ko wani da ya yi tafiya ya dawo gidansa zai haka ya san gidansa sosai to gidansa na ajiyar ka fi gane shi fiye da gidansa da duniya حدثنا مقدس قال حدثنا يحيى عن ابن عبد الله عن ابي بن عبد الله المقبول المقبول عن ابي عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اياكم والظلم انكم كثير من ذلك فانه يقرون ذلك في ظلمات يوم القيامه في البيت يوم القيامه واياكم والمخشع لا ذكر الوجع فإن الله لا يشرك الفاحشة وأنا لا أدري أن يشرك الفاحشة من الفاحشة wato almutabahisha ko mai daidaita ta ko kuma mai jin daɗi ya kare ni za ka wani baya yi amma wani ya samu zai yi sauran da ko ko yana dariya an saba wa Allah amma kana dariya to jira to da bashi me ya ambata ko kuma wannan an ci zai yi dariya Allah ya yi kaga shi bane ba amma kewa za su yi sai za a bar da wani ko da a zo yin zuciya wani yawan ta bi kau har ba a wani domin na da ke ba ta ba ta wani wani ya kuma duha ne ku ku je ni da gargadi ina da ku da ni ruwa ba ka ruwa ba ita wuta a ga da ruwa domin da ta janyo ya kira wani da ruwa da rani ba ga da ruwa a ruwa da ta duk suka rika mu wato a muskiyan ke kuma ta wada'u kuma wata ruwa ta ta ja su mata alluma a ruwa ta rika halatta abin da Allah ya rasa روحي حدثنا عبد الله بن مسلم قال حدثنا داوود بن قيس عن عبيد الله بن مقسم عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اياكم والظلم لا اعرف لهم ذلك فان الظلم ظلمات يوم القيامه الرجوع ذلك في بين رانا القيامه واتقوا الشح وجايبوا اخونا عليكم ذوي الروح فإن هو عليك من كان حولكم بجوع فتعالك تولد الصدور تبارك وحملهم على أن سفكوا دماءهم وما تدور أن تذكر تدور لجنانهم واستحلوا محارمهم تتأثر الأحالة أو أن لا يعبده فرجعه مسلم مسلم يا بكر بايكي بايك إمام البخاري أولا وأتوا لكتاب الله أدب المفرد حديث نجبة حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا عمار بن زيد عن عاصم عن ابي الزرعه قال اجتمع مسروق وسفين بن شهري ده مسروق ده سفين da da wato ibn shakil sun haɗu duk suna cikin Abdullahi ɗaliban Abdullahi dan Mas'ud eh shi kuma wannan wato ya ci jahiliya lokacin ibn Zubair ya ci wato jahiliya ya kuma su kai lokacin Abdullahi bin Zubair lokacin da Abdullahi bin Zubair ya rufi wato kilawa ko zama amirul mu'minin fil masjid suna da masallaci mata qawwada ilayhi ma hilakul masjid mata qawwada ko qawwada to mata qawwada ilayhi ma wato hilakul masjid abin da ake nufi ai ta fara addu'a jama'a ne da ruwa a cikin masallaci ka bai da gari haram ne hali ba madina ko wa ka ga ba fara da wato gajira da ira a kasa wannan malami ya ji ya ware a halittarsa an sa kuna an sa mai ruwan bai iya gurin da ke ba wa can wani ma kai sauke ba ka kuka kanku in wato karatun kishiyo ba ke so ba a halittarsa idan hadisi ne ga halittarsa ko ina to sai suka zama ran su masallaci har da Allah suna su mutabawa suna kaza wai nan bayan Allah ta zuwa arba Allah ya zama su wacce ba ka kawo da ilai ma duk su kowa ya wace da aka wace sai aka dawo gudu shine kalmar da abin da take duk wanda harkokin na masallaci aka wace aka zo aka tattara a gaban kana masruf sai masruf ya ce la araha kula ne yastami'una ilayka ba suna ganin wayannan mutanen ba sun tafi bane a gurin mu illa yastami'u minna khaira ba abin da ya tara su ba sai suna so su ga alheri a gurin shi ne yasa duk suka wuri kura domin sun san zuwa da su ba ba kyau da ba su amma sun kuwa a cikin abaci na ba da ake da su Abdullahi Abdullahi wanda guda wuce da suke da wannan matasan da Abdullahi Abdullahi akwai malam malam da kuma da da imam da al-Bukhari Abdullahi da Abu da sun kai da ni da da ita Abdullahi Abdullahi a Abu al-Ahmad da bai Abdullahi wa Abdul Rahman ko to sai yace a bai ma su hadisa ana abdullahi ba ukati ko ka ana masruk yace wa ibnu kutay kutayru da jin kan yace ba masruk yace kutayru duk da jin da da kan masruk ne da kai ko dai ka ba su labari cewa abdullahi dan masruk ya ce kaza tunda shi ya ga annabi kazantar da zuwa jikin annaba ne da Islam daga Abdullahi da Masu yi kuma rika gaske da abu da kamata. Wai ma lu hadisa na Abdullahi da Masu da Ko kuma ni su zo zantar da su karatun da muka ji abu na Abdullahi da Masu kai kuma ka zantar da shi. Wato a junan su ke cewa to kai za ka yi ko kamar kuma tafiya kai da abokin ka ne ko dai wani gari ziyara duk kan ku malamai ce to kai za ka yi karatun ko ya kai kai ba ku ne zai yi koya ba. Shi ne abin da suke ba. فقال سيدي حكيم سيدي سيدي كي سيدي وا شتير بن حسين بن جفل سيدي سيدي كذا تدل يا أبو عائشة يا أخي أبو عائشة إمام الحافظ يقال أن سوى حديث وأصدقها أساس الرواية لسد تزر بالثلاثة يسلم أمسك قال إني هل سمعت عبد الله يقول تو ka ta wajen Abdullahi suna zaune ba su kewa ka ta wajen lokacin da Abdullahi ta wasu ne yake cewa a da aina da tarbiyya idanu guda biyu suna zina wani na eh ba daidai ba ya zuriya shi ne daidai ya yau a gyara a da aina ya zuriya a yau a wato a yau tarbiyya ko idanu guda biyu suna zina wani ya dace ya tsiniya sannan hannaye ma suna zina wani tilani ya tsiniya sannan kafafuwa ma suna zina wani fardu ya sani ko tsani ka aure kasiru shi kuma barci yana gaskata abin da hannu da ido da kafa suka yi ko kuma ya karya ko lokacin da ka daddasa waya kamar tsoba na kai ta kan duniya da ya gari an dinka yayi wata kila zuwa ga kan duniya da kan ba ka dai to wannan zina kai ba da shi ko su wa abin da zai gaske ka babban da shi ne ka je ka aiwata wannan ka yayi to shi abin da yake bada fa kana na fasruk ya faɗi wannan sai ta wato shi sai da kan shi sai ta fara wannan nan Abdullahi ibn Mas'ud ya ba ani to ala tabi'atu sai ni ma da shi sani ce ba ta yi Abdullahi ya ku ka kuma ji Abdullahi da Mas'ud ya ce ma bil Qur'ani ayatu ajma'u bi halali wa harami babu wata aya a cikin Qur'ani da ta tattare da tattare aya da take tattare da halal da haram wa amru wa nahi da rumani da hali bi hadi aya ce da wannan aya a cikin suratul Nahl inna allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون yace ba wata aya da take juya da abubuwa fiye da wannan aya umarni da hadi sannan kuma da halal da haram ba wata aya kaga inna allaha ya'muru bil adli Allah ya gwada umarni da ake adalci wani ya kuma yana umarni da ake kyautata wanda duk umarni ne wani tayi zin kurba da zai kewa wato ɗan uwa na jini wa yana ani albahda sannan kuma yana ani auta albahda zina da rawanganu da maza da zai wato kan da haba mulki wal bagi da zai Allah ya ce ya yi ku Allah ya ce ku wa la'allakum tadhakkarun kuma ba da su ba dina kana na'am shigar bin hakan yake kwarai ko hadi kale shi wa ana kan da yake to ni wa na jawa kale shi ba ta ne Abdullahi ya ku Abdullahi ya ku kada wajen Abdullahi ya ce ko ba fil Qur'ani ayatu asrau farajan wa domin kaulihi ta'ala babu wata aya da take mafi saurin buɗe kuma yana cikin kunci da damuwa ba aya da take saurin buɗe masa wato hanya ya gane abubuwa ya dauke su fiye da wannan aya kauli fadin Allah wa man yattaqi Allah yaj'al lahu makhraja duk wanda ya tsoro Allah to Allah zai ba shi yake ba wata aya da take mafi saurin buɗe fiye da wasu قال نعم يا ناجي قال انت وعلى كلمه العلوي وغيره قال انت وعلى كلمه عبد الله يقول kaji abdullahi yana cewa kaji yana faɗi cewa ma fil qur'an ayatu an yataka huwiza li qawmi ta'ala babu wata aya da take mafi tsananin sallamawa shi ne tawhid sallamawa zuwa ga ubangiji wa rubutun sarki fiye da faɗin Allah ya ibadi alladhina amanu asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah suratul zumar ya ku bayin wato bayina alladhina asrafu wanda suka wuce gona shi على أنفسهم أخذ قول البلاد أسرة من الله kada ku yanke kauna daga rahama Allah duk sai ku dage wa Allah ka zuwa ji kar ka yanke kauna da ta kai wutar Allah ka duba Allah ne ka san duba inna Allah ya kiro duro wa dariya inna huwa al-ghafurur rahim Allah yana karɓar wato yana gaba da zulubai ka ba daya da farko Allah ne ya ba da alaƙimu ne shi kana na mai fi kwarai na ji kana yake wa ana kamar su rujuni wa na ji to wannan hadisin ba bukani kawai ba hakim ya kawo shi a tafsirin suratul nahl imam tabari ya kawo shi imam ahmad ya kawo shi marfu'a saboda haka hadisi hadisi ne da yazo da taurare daban-daban ban da nan kawai na kwarai kuwa ita ce ma an doki a yi kaga an ya gama zanen da abubuwa da ke gantaka to duk da zalincin da mutum ya yi ya zuwa a cikin ya mutu ba za su ba su shaidu na sai ce a حدثنا عبد الاعلى ابن مسعر او بلغني عنه كوكما يكره كوكما لما كان عن دنگري هل ان اعجبها سعيد بن عبد العزيز هذا في عدد بن يزيد عن ابي ادريس الخولاني عن ابي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عن الله تبارك وتعالى لانه مجد حديث الكل ذكر ما تقوى على الاتباع الغالي حديث من النبوة يا كوباني لا حديث تلبس في الاستغلال يا كوباني لا اني انا اغلق الظلم على هذا شي وانا افهم ازاي lallai na haram da zalunci a kan kaina wa ja'atu wa haramun bayyana kuma na sani ya ji haram ne a kan wala ta zuwa da kada ku zalunci ya shari ya ku ba ina inna kuma da bi da sun ku da sai da wala ku ne dai wannan da kuke laifi da bace da ni wana sun zuru ba da ya wana sun zuru ba ni kuma na gaba da zuru wala ubani ba kuke jare da فاستكبروا لي كل مغافرة أغفر لكم إذا ذكروا يا عبادي يا قوانين كلكم جاهلون تذكرنكم من الوحيد إلا من أنعمته في وجه الجنة فاستمعوا لي كل يؤتي وأنا أدعمكم قولوا نعمكم إن تيسروا أدعمكم إن تيسروا يا عبادي يا قوانين كلكم عاد تذكرنكم مثل الجنة إلا من تكرهوا في وجه الجنة فاستكبروا لي كل مغافرة أغفر ya ibadi ya ku bani na lau an na awwala da ake da farkon ku wa akhira ku da na karshen ku wa hisaku da sun mutanen ku wacin na ku da aljanun ku kanu ala hatta qalbi abdi dinku kuna da gani bambancin da nasir na wasu kalmomi zai kasance ala hatta qalbi abdi zai zama akan wato mafi tsoron wani bawa daga cikin daidai dan ya ji zani ka fi mulki shaya hakan ba zai tsara komai a cikin mulki na walau kanu ala albi rajulin da za ka zance a kan wato da kowa zai zanto dukiyar da ya da nagarta da yadda zai dawo ba a bakar to haka ba zai kara Allah komai ba idan ka in ahmadu ahmadu wa in asa'atu fala duk wanda yake ki bakar da yawa domin bayan duniya ba bayan duniya za ta ana yaba bayan mutum ya mutu ne aka da Allah sarki wannan kuma jirgi Allah ya zai masa ina wanda kuma ta ba su karɓar ruwa ba ta bi bayan ya ruwa a fili ta da sarki bil akhir shi ne sai ku kowa yake cewa ta sai saboda wannan addu'a ce kowa ya da ya mutu din ya ta bi bayan ta sai yahudu ce za su abu sau da na ce na ce kirista kowa ya ce na ce ana yake ba ka da ibrahim da rubiya wala na suradiya walakin sai Allah ya rabar cewa ya na mu nemi musulmi to saboda haka kama mutu alƙaiwarsa a ayyuki to shi ne ke cewa da za su kasance wato ala rajul wato ala walau qalu ala abdal kalbi rajul da haka da sai akan zuciyar mafi fahir na duran kasa shi kan kowa ya rabu to sai ke nan yankut zalika min mulkiya ko yankut lam yankut ba za su tauye komai daga mulki na ba komai ba su da za su tauye wani wuce ma rubin da yake wani da su ba za ka hada a cikin guda daya ba ta a rubin da ne ba a aiki kulla isa da yau mata nan ba kowane mutum abin da ya tambaya lam yakun zalika min mulki Allah yake ba ku da jira ko a cikin mulki na dan Allah ya samu ta yi da ko me yasa wani ke kuɗi da ba a wanda ya zama biloli a kace ba ma da inda ya samu kudin ba ya ruwanka kuma ba ka bai na sana'a ba wai sana'a ne ba da yi ne hatta da motsa in dai da mutane sun gudu wannan karatuka guda ba a tsara a tsakanin su dai ne a illa ka bayar kofin ba'aru sai dai rabuwar da za a yi wa ubangiji abin da za a rage mafi kamar yadda wato teku take rabuwa an yi bisa ne wato kai idan aka sa allura in ka jira a tura a cikin teku tabbatan wani da kan wa a dojin biyawa guda daya ka samu da mai darki wa ruwan a komai inda da al'umma da duniya na ta adu na farko da na karshe tun da kan annabi adam har zuwa kan al'ummar nan kowa ya tambaya abin da yake zuwa Allah ya bar su ba za a ciwo Allah ko yaro kwaci kamar yadda za ka jira a tura a teku ka zaɓo da abin da ta rako ka shi ne aka rage wa Allah ba kwa kare ba ta rage komai kuma ba ne ya ibadi ya ku bayi na inna ma hiya a'malukum ku sani cewa ayyukan ku ne a ja'alu a alaikum da zan sani nake kan yaro amma ke duk abin da kai sai aiki kai amma wanda da kai duk wanda ya ga ake fa ya amar ila dole wa Allah ta ta wa ne wa man wanda da kai na zaki duk wanda ya yi sabata haka kuwa fa la yakum illa nafsa fa la yakum illa nafsa kada ya tafi kowa zikara أنا أقول إني إذا حدث بهذا الحديث يفتح على رب الخير أقول إني من إليه دون أن تسد ولا عليك دون من يكفيه ليه مين يدعو يفتح فيه واتو يبزون أكثر كبار ويدوك تأكثر ويويوتا إني لا ما تسيه كو لا لا ولا دون ولا يسيه أقول عليك ko nasu adamu bil ladina a jam kabara ita ladi kabara nihaya da mal da kunde da ba da kowaya hatta na ga wa bi ta tarka ila rahmani ala kalla da nasu ma ya kudu wa nasu da hu min al adadi da wa la yasu ma ya kudu wa ina farda to inda ya kai ki cewa wa in yakum illa walidu kana ala rabbika hadnu maqdiya ثم ننجي الذين اتقوا واثروا الجاهلين فيها nan ne nake son ku fi haji fiya har zuwa kurbani shi ne ki fiya to jasta ala kuma dai iya jasta kawai ma da za a fada ta yi ala kuma dai a kan wato a kan gwiwoyinsa to wannan ina ga da ya babu kafara sun bari shi ya kamata domin yana da alaka da babu kasaba to yanzu kan mara lafiya kuma za a koma da sauran abubuwa da yadda ake yi wato mu'amala da mara lafiya insha Allah wa ta'ala abubuwan da kuma lafiya Allah ya ba mu lafiya wannan muke kuskure Allah ya ba mu da ke yi na muna da mutuna da yawa ba mu da tambayoyi da kake yi a zuwa na to na da da'awatul mazlum na yawwa hanyar da suka biya kuma har sun yi dai da kuma dawowa eh a lokacin da ya tafiya yana garin ma a lokacin ma mata shi ne saboda haka addu'a ta wato karfafiya ce matafi yawwa ke nan da kuma in dai yana nan a sunan matafi to za a karɓa ba eh yawanci akwai siyasa da dabaru daidai lokacin da a baya kasar siyasa a lokutan baya sun yi wato dole su moriya da irin idan mutum wato shugaba ya rage gaskiya mun wani za a haka ko siyasa da mu kuma yi a zazzabi mutum duk da yana da wani kawai da a fahimta da ku saboda haka sai ake kawo wannan da ya rage kawai da ya rage da za a kawo ya rage wani ya sha amma da kawai sun zai zai kwamfani a wani sosai kamar yadda ka ga ɗan ɗan ɗan jaru ɗan ɗan ɗan bata za ka gane su to a da sai dai mutum yawon kuɗi kawai da za hada kuwa ya yi wata ya ɗan tafiya ka za ka za ka za ka za ya jira bata haka to sai aka doke wannan gaba ɗaya bayan yin wannan lokacin su a tafiyar siyasa suke a wannan lokacin kawai mutum baya ne ka zai zo ne shi wa da yake kawai ko ya wani ya amfani da wani dama ya yi ba amma ba za mu da annaba ke yi da ko abin da ba su za ka a cikin kudin rubi ana yawan kawo na laya wai kuma suka fi saboda abin da ta kuma ya an ta kunshi abubuwa da wa'azi ne shi kada ke saboda ana ana da yadda ke ga ido la'ana kun ta da su ana sarfe ne ko a ji ko ba ko ba ya ke ke kwace ba da ke wallahi Thank you. نعم وليس من وحده نعم الله أعلم وإذا عاد وارتكاب الآية سوف أعملها يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاتحوا إلى وجه إن وليس من وحده ابن عبد وحده هو وليس من عبد وحده والله أعلم ina da kuma wani da suna da kyawawa da tsohon wata kasa ana da kuma ke da wani bukatun da ake ana yin na wani gaskiya da ke da wani kuma da suna da kaya da wani da na kuma da lafiya su da ke da lafiya na ke da lafiya mu اللهم كنا في بلا اله الا انت ولا اله الا انت ولا اله وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين 好。